أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من يلي ثلاثة bakwai ko takwas ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a watan turawa muna biyar ga watan goma sha ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun sake zama don ci gaba da karanta littafin al'adabul mufrad na imam bukhari a satin da ya gabata min kwana ne a babi na ɗari da casa'in da takwas wanda yake magana akan babu sibab zagagge ne ya ko gaya wa juna bakaken maganganu muka ji hadisai wajen kusan guda biyu ko guda uku dangane da zagagge ne yau za mu tashi ne akan babi na ɗari da casa'in da tara wanda yake cewa babu taqil ma'i babin shayar da ruwa lambar hadisi ta ɗari hudu da ashirin da biyu ina ga adarasin mu na sittin da hudu a cikin masallaci din da yake na baro littafi na ban san ba ko a shafi na nawa wanda suke da shafi sai su duba lambar hadisin dai yace an ibn abbas radiyallahu anhu ma matsalar nawa kadai karshen isnadin yake kawowa na ku kuma akwai isnadi a ciki ko aban aran littafi ko mai hakuri da isnadin a haka na'am babu sakil ma'i babin shayar da ruwa a shafi na ɗari da tafa'in kenan yace haddathana musaddad qala haddathana abdul wahid qala haddathana layth an ta'ud an ibn abbas azunnuhu rafa'ahu shakka layth qala fi ibn adama 60 wa 300 lama aw azmin aw mafsilin على كل واحد في كل يوم صدقة كل كلمة طيبة صدقة وأن الرجل أخاه صدقة والشربة من الماء يسقيها صدقة وإماطة الأذى عن الطريق صدقة shi wani hadisin an karɓo daga fahu shi kuma yana riwaya ne daga ibnu abbas abun hura fa'ahu yace ina kyautata zaton cewa ya danganta magana zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yasa da aka ibn Abbas ba sai ba anin nabi sallallahu alaihi wa sallam yana shakku sai yace amma ina kyautata zaton ya danganta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan magana sai yace shakka laifu ɗaya daga cikin marwatar hilai da yake riwaya a wajen Tawus shine yayin shakku wannan maganar Abdullahi dan Abbas ya ce manzon Allah ne ya faɗa ko kuma za ɗan abbas yana faɗarta ne a matsayin magana ta shi kala sai yake cewa ibn adama sittuna wa salatu mi'ati sulama yace a jikin kowane ɗan adam akwai mahaɗa mahaɗa har guda ɗari uku da sittin au azumin mahaɗa ko ƙashi au mafsilin ko gabbai inda wannan kashin da wannan haɗin suka haɗu aka yi masu ƴar mahaɗa za a iya lankwasa gun ko za a iya juya gurin ya ce to in ka duba kelatal na ɗan adam za a samu wannan mahaɗa mahaɗar har guda ɗari uku da sittin a jikin shi ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqa kowace gaba cikin waɗannan gaban guda ɗari uku da sittin akwai wajabcin sadaka a kan ka gare ta ma'ana duk garin Allah ya waye kowace gaba cikin wannan gaban ɗari uku da sittin kana da buƙatar ka yi sadaka da ita da haka za ka yi sadaka kusan sau ɗari uku da sittin kan kowace ta samu nata kenan ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaka to za a yi wannan sadaka sai manzo Allah ya hutar da mu sai ce kullu kalimatin tayyibatin sadaka duk wata kalma mai kyau da za ka furta wannan kalmar mai kyau akwai sadaka a cikinta kana zaune sai ka ce subhanallah alhamdulillah hasbun Allah wa ni'mal wakil la ilaha illa Allah duka irin waɗannan kalmomin kana zaune cikin jama'a ko kana zaune a gefe waɗannan kalmomin akwai sadaka a cikin su ko kuma kaga wani yaro zai yi abin da bai dace ba sai ka buɗe baki ka mai magana don ka kwaɓe shi wannan kwaɓar da za ka mai kyakkyawan aiki sai ita ma akwai sadaka a cikinta fi kulli kalimatin tayyibatin sadaqa wa an rajuli akahu sadaqa taimakon mutum ga dan uwan shi shi ma sadaka ne wannan kuma kowane irin nau'i na taimako ne dan uwanka yana da buƙatar agaji ka agaza mashi ma sadaka ne dala ɗauka mu wannan lambar a wayarka yana ga ba 080 32 kaza kaza kana shigarwa wannan lambar da zaka shigar to ita ma sadaka ce dala taimaka mu mu tura wannan motar sai ka agaza mai kuka tura wannan motar ita ma sadaka ce dala ɗayan agaza mun mu je guri kaza man ka tattata ne sai ka agaza mai kuka tattata mai wannan mutuwar sadaka ce zai hau doki ya kasa ka riƙe mai ya taka sirda ya ji dandam ya tsallako kafarsa wannan in ka mai wannan duk sadaka ce wa anar rajul akahu sadaqa wa shurbatu min al-ma'i yasqiha sadaqatun yace kai mukurwar ruwa da zaka shayar da dan uwanka ita ma sadaka ce mukurwar ruwa eh to kai na ga ledar fiya wata ko ko ga kwalba ko roba ta faro ana zaune kawai ka ci abinci kana da buƙatar ruwa sai ka ce ga talatin ko ga arba'in a kuma ka sha sauran al'umma su sha to duk wanda ya sha a dalilin wannan ruwan akwai sadaka a cikin shi kai da ka fasa taka ka sha ka sha rabi sai ka dakata ka mai da ɗan uwan ka rabi shi ma idan ya sha akwai sadaka a cikin shi sai dai ba yayi ne ledar kuma hayewa akwai matsala ko ba matsala ko ka zuƙa ka ba ɗan uwanka ya zuƙa ta gurin babu laifi ko? Na? Kace? A yanzu ya sha ya zansu ya zuci rabi kawai ne mai kama mun fita ne da karatun mun dawo ta matsalar kuma. Da ya sha rabi sai mai kama babu laifi ka sha wannan rabi ko da matsala. Na? Ya danganta da wuce ɗaukar ko? eh sun ce wannan bincike binciken na zamani yawan binciken ku yawan matsalolin eh da lafiya kalo ake son abinci wani ya sa cokali ya ba wannan wani ya sa cokali ya ba wannan duk lafiya kalo wani ya zuci ruwa rage wannan ya zuka har ma kai magana hai zama to abin tsokaci ne amma yanzu an gano akwai cututtuka da yawa ana iya ɗaukar su ta hanyar haɗa gumi ta hanyar haɗa yawo ta hanyar wane ne ko da haka hau ta hanyar lafiya mutane suna taka tsantsan babu laifi idan ka sha ruwa ka zuƙa ka sha rabi ka miƙa ɗan uwanka Allah ya saka da alkhairi amma ka ga ya matso wannan ruwan ya goge gun da ka sha kaka da haushin shi in ya cire wani gurin kaka da haushin ka dan kai ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba ya daukan guba a cikin ka za a daukan cuta da haka kaka ji haushi idan ɗan uwanka ya tulle gefe ya sha babu wani abin damuwa a ciki in ya turo ruwa ya wanke gurin ya sha babu laifi a ciki to ka sha rabi ka rage mai rabi wannan abin akwai sadaka ko ka ɗau kofin ruwa ka sha kut kut kut kut kut ɗan abin da ya rage ka yana da bukata sai ka miƙa mashi wannan abin shi ma ka sha a sadaka ne to irin waɗannan nau'ikan sadakokin su ne ake ɗauka sai a ɗauke wannan sadakar da take kan zarfanka wa imadatul adha an tariq ɗauke cuta ko abin da zai cutar da al'umma daga kan hanya sadaqatun wannan abin shi ma sadaka ne duk abin da zai cutar da al'umma akan hanya wannan abin sadaka ne abin da zai cutar da mutane akan hanya ne yawa gare su wani aje taya akan hanya wani ya zo ya fasa kwalta ya ja ruwa ya bar ramin a gurin wannan duk cutar da al'umma ne wani ya zo kafe a daidaita sahu ko ce kafe babur akan tsakiyar kwalta ba za ka hango abin ba sai ka turo da yawa inda wani haɗari haka zai faru to duk ka dawo baya ka barwa mutane hanyar su wannan abin duk sadaka ne ka hauro ka hana hanya ta zauna lafiya kana wannan cutarwa ce akan hanya tsakuwa ce dutse ne wannan wani rodi ne wani karfe ne akan hanya wani rashin bihiya ne duka waɗannan abubuwan ka ɗauke su su ma sadaka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga wani mutum yana watayawa a gidan aljanna ya tambaya wani laifi wani aiki ya aikata har ya samu damar haka sakata ya wataya a gidan aljanna sai aka ce wata itaciya ce take cutar da al'umma da ya zo wucewa ta mai rune cutar kaina ba za ki kara ba sai koma gefe sun ne ta ya ɗauki gatari kat kat kat gaba ɗaya da ya baje ta ya fakkare ta ya gyara gurin ya ce ta duwanda da wuce wuce lafiya ta Allah ya ba wannan aikin sai ya ba shi tsawada da gidan aljanna manzon Allah sai yanzu haka na ga shi yana ya tayawa a gidan aljanna kaga duka matsalar ta awa uku ce ko ta awa hudu ya gyara kan hanya ya huta to ina kuma wanda zai ga kwalta ta yi rami tayar mutane tana fashewa sai ɗauko ƙasa ya cike gurin dan al'umma su wuce lafiya kadan Allah kaɗai ya san wanda zai rage ma asara ta fasa taya ko ta faci ko ta lalata rim Allah kaɗai ya san wani rayukan da zai ceta wajen dukan ramin abrafa a accident Allah kaɗai san wanda za su ceta ina to a unguwarku ne ramin ya damu al'umma ku haɗu ku yi aikin gayya ku gyara ina irin wani abubuwan da yan GPI suka turo ko duk asabar ta ƙarshen wata abu a gyara tituna ga dai gwamnati ta yi kwalta ko ina luwai-luwai kamar a London ko to ku haɗi 'yan unguwar man iyaka area unguwar ku ku share ta inda san samu a wanke shi da ruwa yana zuwa a sa omo in tana buƙatar omo a wanke kwaltar fes wallahi garin ku zai ƙara tsafta kuma yana nuna ku cewa irin tsaftar da kuke da akwai a duniya ana gane yanayin ku ne da yanayin gurin da kuke zaune wanda yazo zai ba gurce ku yana zuwa sai ga gurin ku kace kace kuna zaune a cikin kazanta kuna kazanta haka hini sai dai da farashin yana shigowa garin ya ga garin fes a wanke a gyara a share a goge yanzu yana gaya masa waɗannan mutanen da zan mu'amalanta suna da tsafta wanda yake da tsafta a muhalli ana tsammani ya same shi da tsafta a cikin zuciyar shi wanda yake da tsafta a zuciyar shi ba mamaki yana da tsafta a cikin addinin shi ya kamata ya zama to muna kyautata wa kanmu in muka yi din gashi addini ne ko muna da lada har a wajen Allah madaukakin sarki imalatul aza an wannan kasar da kake gani wani in ya ganta ba ta fata da kyau a ido to ku tattara ku share ta ku ɗauke a kai dawa a zubar ko a cike wani rami wannan ladadin a tattara a kone sadaka ce kuma akwai lada a wajen Allah madaukakin sarki wannan ladan shi ne za a tattara sai cike maka wannan ɗari uku da sittin gaban na ka kone sai ba da sadaka shi da haka ba kwandala za ka bada ba ba su lalluka za ka bada ba kwandala su ne da kwandala in ka bada duk za su ci kalma mai kyau za ta ji a ɗauke cuta za ta ji yin sadaka za ta ji wani mutum yake so ya gane wani irin lalacewa al'umma ta yi sai kawo wani katon dutse sai ya ɗora a kan hanya sai kuma kirga wasu maƙudan kuɗaɗen ya sa a ƙasan dutse sai ina so in gane wata irin lalacewa al'umma ta kuma sai rubuta duk wanda ya ɗauke wannan dutsen ya ɗauki wannan ya ɗauki wannan kuɗin nasa ne sadaka aka ba shi ina ji dutsen sai da ya kusan kwana ya wuni ba ɗauke dutsen daga wannan gurin ba duk wanda ya zo ila inda zai wuce kawai ka dan zaga da dan babu ɗinka ɗan keken ka ka wuce duk wanda ya zo sai tsallaka sai ya wuce ba wanda ya damu da shi har sai da aka samu da yake kai wannan abun fa ya wa mutane banga banga akan titi me zai hana a ɗauke a kawar da shi gefe ya murgina murgin murgin murgin kawai kaga ai ga wani abiya a ƙarƙashin dutsen ya ɗauka aka ce duk wanda ya kawar da wannan dutsen yake da wannan kyauta ɗin amma da kuɗin ne tsirara yanzu ka zubar wallahi da sai abin da hali yayi yanzu lokacin yaddawa za ka yi amma wala sai ka mamaki me zai faru eh zato aka ce zurbi da mun wuce ku eh haka je ina bude mota fat hewa ta ta fado tana fadowa ina kallon mutum yana dauka ni ko ne kana nan ina take amma na ga lokacin da ya dauka wallahi na duba ko ina babu nake ce mashi ina nace kamar na ka ajiya ta mun ga tana to wallahi alam bani zai mun kowa motar riya ne ya rike ta ina manta wallahu ta'ala alam duka wani nayi gura miska da na ga dayar amma na ga su ne tsugu ya dauki dayar kuma sai wuce har kasa kuma sai zuciya ta daga ai na ga lokacin da ya tsugun nan ina ce ni kamar na ka tsunsuwa ya ga ka dauki abu da sai ga san to ka ga bara tana ce ka sa ta kuma ga kahin dutse nan ba zai dauka ba saboda wannan sai an yi wata wahala an yi motsi da zibi to haka aljanna Allah madaukake sarki take ita aljanna tana da buƙatar kai wani motsi sai ka samu aikin haka a duniyance ba a samun ribar duniya sai ka motsa wallazi na jahadu fina la nahdiyannahum subula wallahi in kana so ka samu duniya sai kana da dubara sai ka jajirce sai ka yi tsayuwar daka kuma sannan sai mun cire wannan al'adar ta bahaushe mutum ya zo fara narka bacci sai ya ji cewa baccin ya gaji da ya koma baccin wannan gajiyar ya huta sannan zai miƙe ci gaba da harkokin shi wannan sammakon da manzon Allah ya ce an sa albarka a ciki sai kun dawo kun sa sammako a cikin al'amuranku kun nemi agajin ubangiji kun zage dantse kun nemi dabaru sannan Allah madaukakin sarki ya bude muku kofofin rayuwa haka aljannar Allah haka ake samun ta sai an yi rigangeniya sai an motsa gabbai sai an yi aikin da kamar zuciya ba ta so sannan za a samu aljanna dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta ita wannan aljannar an zagaye ta ne da abubuwan da rai ba sa so rai tana son hutu tana so ta ganta a cikin ni'ima ba ta son zafi ba ta son takura to dole sai an samu wadannan ake samu aljanna shi yasa wanda za su samu kololuwar aljanna zagi zagin su ake bakaken maganganu ake gaya musu sun yi yaki a rana sun taimaki manzon Allah an kashe iyaye an kashe yaya an kashe mata an musu raunuka wasu da roƙe za su je lahira dan Allah ya musu ya musu alƙawarin kololuwa aljanna mai daraja mu da muka zo baya watakil wanda suka dace Allah ya musu alfarma a haɗa su da waɗancan watakil aljanna ta kasa kasa ta yasa jarabawar mu take da ɗan sauƙi akan tasu Allah madaukakin wanda Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana jarrabar mutum ne gwargwadon imanin shi gwargwadon imani ka gwargwadon jarabawarka inda za ka duba ka gani irin duka jajircewa da sahabban manzon Allah suka yi bai kamata a ce tukuncin su zagi ba amma zai wahala rana ta fito ta faɗi ba a zagi sahabbai sau ɗari ba a faɗin wannan duniya tsakanin local government da suke Najeriya tsakanin da suke Chadi da Kamaru da Afirka da Asiya da Europe da Australia da wane ne kafin rana ta fito ta faɗi Allah ta yi sun sau adadin yadda ake zagin sabon manzon Allah darja su suka yi wannan yakin su suka taimaki addini an kashe ƴaƴa an kashe iyaye ko duk a gaban idanun amma aka ce dukkanin ku sun kare a mushrikai sun kare a arna sun kare a munafikai kai ka san wannan zagin da ake musu dan ya kara musu daraja ne a wajen Allah da haka aljanna tana da buƙatar a dage a yi kokari a motsa gabbai kuma in ka motsa din duk motsin da za ka yi akwai sadaka a cikin shi kuma hina yake sauke wancan gabar da asarka da take kan zabanka guda 360 Allah ya samu dace to sai dai me hikimar da Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi tsakanin babu sibab babin da yake magana akan zagaggeniya da kuma babin da zai magana akan mutane biyu da suke zagin junansu me hikimar kawo wannan hadisin a tsakaninsu na'am ko magana wasu zaka yi na'am na'am na'am maimakon ka ɓata lokacinka a kan zage-zage la'anta ko tsinuwar Allah ta dawo kanka faɗi kalma mai kyau man kana da sadaka a cikin tunda ake maka kulle kalimatin tayyibatin sadaka me wake ne imam bukhari ya ga maka wancan abin da za ka aikata akwai sharri madadin wannan bar shiga wanda za ka yi sai ka sauke sadakar da Allah ya dora ta wajibi a kanka Allah ya saka da alheri babul mutasabbani ma qala fa'ala al-awwal babin da yake bayani al mutasabbani mutane biyu da suke zagaggeniya wannan ya zaga wannan ya zaga ma qala kowa abin da ya faɗi ne abin da kawa zagin da kawa dan uwanka to naka ne shi ma wanda ya ma naka ne sai sai fa'alal awwal ko kuma akan na farkon ko dai kowa ya je da zagin shi ko kuma zagi yana kan na farkon al mutasabbani ma qala fa'alal awwal ko dai masu zagage ne biyu kowa ya je da abin da ya faɗi ko kuma zunubin zagin da sakamakon zagin yana kan na farko حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال ما سوزا غجير يا غدا بيو سوني أبن da suke faɗi wannan yace a ɗayar ɗan tsinanniya to shine ɗan tsinanniya ɗan shegiya to shine ɗan shegiya la'ananne tsinanne duk shine la'ananne shine tsinanna in almutasabbani ma qala fa'ala albadi ma lam ya'tadi almazlum yace duk abin da za a faɗa yana kan wanda ya fara zagi ma lam ya'tadi almazlum matsawar wanda aka zaluntar bai wuce gona da iri ba yace maka shege sai ma kace na faɗa shi da abin da ka faɗa ni ma zan rama hike sun yi daidai kai shege shi shege kace tsinan ne ce kai ma tsinan ne to kai tsinan ne shi tsinan ne amma da ya yi shiru kaga sai aka zalunta kenan to zuzzunubin wannan da ya faɗa da bakin sama da ya faɗa duka za su koma kan shi amma da tsarar karama to kai ma ka wuce gona da iyaka kowa sai ya zama to abin da ya faɗa yana wuyan shi Allah ya tsare mu حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن يزيد ابن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتسابان ما قال فعلى البادئ حتى يعتدي المظلوم شما da irin wata hadisin na baya duk abin da ake faɗi yana kan na farkon har sai nabiyin ya wuce gona da iyaka وقال النبي صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أتدرون ما اللعبه kun san abin da ake kira da al'abuhu wasu malaman suka fartara al'abuhu da cewa ƙarya wasu suka kira al'abuhu da annamimanci waɗansu suka fanta al'abuhu da cewa sihiri ko tsafi a dalilin ana fassara ta da cewa sihiri ko tsafi shi yasa Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo ta a cikin littafin sa na Kitabut Tauhid al-Abd qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzonsa su suka san me ake nufi da wannan kalmar qala sai ce naqalu al-hadisi min ba'd an-nasi ila ba'din daukan zance daga wannan mutanen a kai ma wannan kaga da wannan fasara ta fi kama da me ta fi kama da annamimanci to malamai sun ce annamimanci shi ma kamar sihiri ne saboda gaba tana kulluwa tsakanin mutane guda biyu ba tare da an ankara me ya kulla wannan gabar ba saboda annamimin da ya kai ya komo a tsakanin su to ba a ganewa me ya faru sai dai a ga gabar sun fi jituwa da junan su yi za ka kasa ta a cikin nau'ikan sihiri wallahu ta'ala ala sai ce naqalul hadisi amma min ba'dhin nasi ila ba'dhin liyufsidu bainahum dan su bata tsakanin su wannan suna ake kira al-abhu katuwar ƙarya ko annabimanci wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam inna Allah azza wa jalla auha ilayya yace Allah mai girma da buwa ya mun wahayi an tawadau cewa ku kaskantar da kanku kuma da kanku ku zamto ku ba kowa bane aka ake so in kana da cikin al'umma kar a gane kai waye duk alfarmar da Allah ya ma duk martabar da Allah ya maka yi kokari ka dawo daidai da al'umma abinda kowa ke kai maka yi yadda kowa ke shiga kai ma ka shiga yadda ake yi a dama haka kai ma ya kamata kai yi da abinda ake kira da tawabu ba abin da ake kira tawabu ba abinda malamai suka dauka yanzu yana tafiya dan karamin da gida a akar muka la kuma yake durkusa akar muka la akar muka to me girman su a ciki ko karami yana gaida babba yana durƙusa babba yana gaida karami yana durƙusa sai suka dauka tawaru ko dubo ta fatattakakkiyar riga ya su goro kuma yake tafiya yana nade fuskar sa da rana yana gumi sai dauka na hine tawaru ba ne ba tawaru duk abin da Allah hore ma na ni'ima a ganta zahiri a jikinta amma kai zuciyarka ka yadda baka wuce inda Allah ajiye ka ba kuma baka ganin cewa kowa ya kasa bai kai darajar ka ba kana mu'amalantar kowa daidai da martaba da Allah ba wannan hine tawaru Allah ya umarni cewa ku zamanto masu tawabu wala yabghi ba'dukum ala ba'din kada kowanne ya wa dan uwan shi ta'addanci kada ya nemi ya wuce wa dan uwan shi gona da iri in al-baghi ko inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi wuce gona da iri kar a mutum ta'addanci a masa zalunci ana sane Allah madaukakin sarki yayi hani a wannan haka dawo daidai da kowa karka ci zarafin kowa haka Allah madaukakin sarki a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni Allah ya sa mu dace babul mutasabani shaytanani yatahatarani na almustabbani shaytanani yatahatarani wa yatakazabani Imam Bukhari sai babin da yake magana almutasabani masu zagaggeniya guda biyu wannan ya faɗa wannan wannan ya gaya wannan bakar magana sai sai shaytanani shaytanu ne guda biyu da an ce min sharril waswas al-khannas allazi waswasu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas ko hadda kai a cikin waɗannan shaytanu yace to Allah ya ce ai manzo Allah ya ce masu zagi guda biyu dukkanin su shaytanu ne yatahatarani suna gaya wa junansu baƙaƙen maganganu wa yatakazabani kuma suna ƙarya duk inda ake ƙarya ake faɗa ake musayar magana to za ga kowanne yana laluko baka ya faɗa don ya sa wancan ya shu haka nake ji al'adar faɗa take ko wani kuma a ƙoƙarin faɗa za ga ya ƙirƙira abin da ba gaskiya ba ne ya faɗe ta ya sa ce muku ya ta hatawa ne wa ya ta kaza ba ne kuma ƙarya suke wa juna yanzu حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا عمران عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن عن إياض بن حمار قال قلت يا رسول الله شي إياض بن حمار أوفا. حمار كو قال يتي قلت yace ya rasulullah ar-rajulu sub yasubbuni mutum ne ya zage ni kamar yana tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan yi kana irama me kalmar zagi ne wai na na bakar magana duk bakar magana zagi kowace iri in dai bakar magana ta ga maka zagi yace to mutum ina zaune ya kwaso bakaken maganganu ya gaya mu dan iska wulakantacce tsinanne kazani dan mahaukaci ko duk ya ta zakulo haka ya ta faɗa an kuma dariya kake ko sai yake an rajul ya subbu ne mutum yana zagi na kamar so yake a ce an rama ko kai rama kamar yadda kake tambayar sa qala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce da shi al mutasabani shaytanani masu zagagge ne ya shaidanu ne in wanda ya zage ka shaidani ne kana ramawa kai ma ka zama shaitan ya tahatarani suna faɗar baƙaƙen maganganu ga junansu suna kiran ƙarya ga junansu wa ya takazabani kuma suna ƙarya har wa yau wannan ya faɗi ƙarya wannan ma ya faɗi ƙarya wannan ya faɗi ƙarya wannan ma ya faɗi ƙarya da haka yanzu sai ya zaɓa ya faɗo cikin shaidanu masu kiran ƙarya ko kuma ya haƙuri abin da ake faɗa mai ya koma kan wanda ya gaya mashi shi ko mala'iku su bashi kariya sai zaba abin da yafi masa alkhairi hadathana ahmad qala hadathana abi qala hadathana ibrahim an hajjaj ibn hajjaj an qatada an yazid ibn abdullah an iyad ibn himar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna allaha awha ilayya an tawadu hatta la yabghi ahadun ala ahadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an mun wahayi cewa lalle ku zamanto masu kaskantar da kawunan ku ga junan ku kada kowa ya nuna yafi ɗan uwan shi an tawaba'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin sai da ɗayan ku ba zai matan uwansa ta'addanci ba haka Allah ya wahayi wala yafkhara ahadun ala ahadin kada ɗayan ku yayi alfahari akan ɗan uwan shi ita al'adar jahiliya kafin zuwan musulunci alfahari ake haddawa ranar sai warewa wannan ranar kawai ta alfahari za a saɗa wata kasuwa da suke ce mata soko ukawa in aka taru kowace ƙabila za ta je da gwanin magana da gwanin kirari zai miƙe ce mu ne ‘yan ƙabila kaza masu kaza masu kaza masu kaza yana iya faɗin labarin bajintarsu da abubuwan alfahari da suka yi da jarantarsa su ita ce fa abin da za a yi kai a wannan kasuwa wannan su yi wannan su yi wannan su yi a zube waɗannan su yi a kirari waɗannan su yi a waƙe waɗannan su yi a kaza shi ke na ayyukansu sai maza Allah ya ce Allah ya mun wahayi kada ɗayan ku ya wa ɗan uwan shi alfahari wala da muna ɗaukan fa abubuwan da muke karantawa a cikin al'adabul mufrad kuma kowaɗanne guri ana aiki da abin da ke cikin sa wallahi kada ya isa ya gyara abin da ke cikin al'ummar eh da gaskiya abin da ke haifar da gaba da hasada har da wannan alfahar nuna ni na fi ka ni na kai isar da kai ba za ka kai ba ina da abin da kai ba za ka samu ba hina alfaharin ba na fito daga tsatsan da kai ba ka da wannan alfarmar ko na aure tsatsan da kai baka aura ba ko na samu alfarmar da kai baka samu ba ko Allah ya mun buɗin da kai bai maka ba shine alfahari ko to Allah madamadan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mun wahayi kar a yi irin waɗannan alfahari ولا يفخر أحد على أحد قلت فقلت شي إياد ابن حمار سيدي سنة يا رسول الله يا مزن الله أرأيت لو أن رجلا سبني في ملأ هم أنقص مني أتتو يا بني إلى كلمة أرأيت يا زني لو أن رجلا سبني عند ونزي زاجيني في ملأ أتكن تارا جماعة hum an kasu minni waɗanda suke ba su kai matsayina da martaba ta ya zai dihi da abin da yake hantun zura mutane ko da alfarmaka da mutuncinka abu a ke taba mutunci a cikin ƙananan yara cikin talakawa ba yi bane bane kana ganin ka isa kai mai kuɗi ne a duba ka cikin kasuwa a ke tama rigar mutunci yace to inda wani zai zo ya mun wannan a cikin mutanen da ba kai martaba ta da alfarmata ba ya zan yi eh ce to ya zan yi faradatu alaihi in na maida mashi ya zan yi in na maida mashi ko me zai faru idan na maida masa a ra'aita tunda ya sai iradatu alaihi sai mai da kalmar kenan a ra'aita me kace gani yanzu hukunci yake nema in ya zage ni cikin wanda ba su kai matsayina ba faradatu alaihi me matsayina idan na mai martani hal alayya hal alayya fi zalika junahun ina da laifi cikin wannan abin da na aikata shi dai ya zo cikin mutane ya ci zarafi na ya gaya mu bakakken maganganu ina da laifi a kaina qala sai manzon Allah ce mashi al mutasabbani shaytanani masu dai ba gaggeriya guda biyu shaytanu wannan rage naka ko kai hakuri ka bar wa Allah ya dauka maka fansa ko kuma ka rama kai ma ka zama shaytani ya tahatarani wa ya takazabani yanzu ya rage naka shawara ta rage mai shiga rijiya ko ko ya yi tsalle ya fada ko ya sa kuranga ko ya rike igiya ko ya yi ta hawan bango shi dai san yadda zai yi ko ya bi dai hanyar da ba zai basu ciwo kuma ba dai fada rijiya ba ta da kyau in an fada fudowar tana da bala'in wahala shi yasa baba yake cewa tsalle ɗaya zai iya jefa ka a rijiya amma za ka yi dubu baka fito ba Allah ya raba mu da tsalle ta na gaba kuma na ƙarshe da zamu kwana akan sai yake cewa qala iyab wa kuntu harban li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa ahadaitu ilayhi naqatan qabla an uslima falam yaqbalha to iya a cikin hadisin da kamar wani guri ne yana cikin labarin hadisin sai yake cewa kuntu harban li rasulillah ni abokin yaki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin jahiliya kenan fa ahadaitu ilayhi naqa wata rana sai na mai kyautar taguwa qabla an uslima amma fa lokacin nan ban musulunta ba tun muna yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qala sai manzon Allah ya ce inni akrahu zabadal mushrikin ni kan ina jin ko ina tsantsanin kyautar mushrikai ita ta ake kira da zabadul mushrikin azabad akwai abinci da larabawa suke yi ko kuma idan ka kada nono ana so a tace man shi in aka kada shi me yake hayowa sama ne ba man bane da ake man shanu da shi to wannan man da yake kadowa sama a kwashe shi ma ana kiransa azzabat haka idan teku ta kada wannan kumfar da take hayowa kan teku wanda shi kuma datti ne a cikin shi shi ma idan aka kwashe shi wannan abun ana kiran shi azzabat to tun da kyauta ce aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inni la akrahu zabadal mushrikina me yake nufi anan kyautar mushrikai duk kimarta duk martabata to ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai kamin ta ne kaga yanzu wannan tun yana shirka ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin wannan abu amma zai da mutum sai ke ba labarin me ya faru tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk da musulunci yana so a zauna lafiya kanu yana so a yi sadaka yana so a sada zumunta amma wajen mu'amalar ka da arna sai ka yi taka tsantsan ka nuna addinin musulunci na da martaba addinin musulunci na da kima mutum sai fito nuna maka yana tsana addini baya son musulunci baya kaunar musulunci sai ya dunkulo kyauta ya kawo maka wannan kyautar ka maida masa ka ki karɓarta kuma kana masa ba ka so saboda shi arne ne wannan in an yi da niyyar da'awa babu laifi tana tasiri wallahi yawancin mutane da manzon Allah ya karɓi wata mu'amala da suka mai suna shirka da wani abin da ya hana su musulunta amma manzon Allah da ya ki karɓa ya taimaka musu wani abin wajen karɓar musulunci Allah ya sa mu dace abin da muka faɗa zaman to daidai Allah ya amfani mu da shi wanda yake kuskure Allah nuna mana dan mu gyara mai ake da abin da ya dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin malam menene hukuncin mace ta yi allurar kiba domin ta burge mijinta saboda ita ba ta da jiki shi kuma yana son kibar menene halaccin hakan Allah ya ƙara wa malam ilimi amin sha ka fashe kenan ko eh mijinki yana son kiba ke kuma ba ki da kiba sai kika yi kai je kika yi allurar shaki fashi kika sha kika kumbura kuma da kin tafi ɗauko ruwa a kofi kan ki ta sai kin zauna kin huta da kin zo kin zauna kusa da yake fara huci ai wata matsala ce za ta faru tunda in kin yi allurar shaki fashin tana da matsalolin da na ji tun ina dan wajen shekara nawa an tattauna da wasu mata a Niger MBBC ta ce wallahi da tana yin tafiyar da ka kai kilomita biyar ba ta gaji ba amma za ta yi yanzu kilomita biyar kilomita ɗaya sai ta huta wajen sau biyar sau shida kuma tana fita tana nishi alhim ne duk abin da zai zamanto yana da cutarwa a lafiya zai iya taɓa miki asalin halittar da Allah ya miki to wannan abin yana cikin makaman da shedan ke amfani da su wajen fatar da 'ya'yan adam wala amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah hatta baki da kiba ki dawo mai kiba yana da cikin canza halittun Allah madaukakin sarki kuma in kin yi hakuri kiba fa zuwa take lokaci gare ki duk mutumin da ya dau shekaru to ko baya so ko baya so akwai lokacin da in dai yana cikin masu kashin kiba sai yayi kiba wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha da kanta take ba da labari take ta idan manzo Allah ya tashi wuturi yakan yi da raka'a goma sha ɗaya in ya fara tun daga kan raka'ar farko baya zama dan yin zaman ta ya ya je raka'a ta takwas anan manzo Allah yake tsayawa yace kuma kowace raka'a karka tambaye ni tsawonta da kyan karatunta ma'ana dugayen karatu yake masu tsawo mai kyau Allahu akbar Allahu akbar idan yayi karatu wajen rabin izu ko izu daya idan yayi ruku'u yayi sujada ya sake ruku'u yayi sujada mai kai zaura zaman tahiya ba da jiya sai ya miki haka nan Aisha ta bada labarin tace amma tace falamma asanna wa akhadahu al-lahmu kan haka ta fara tace yayin da shekaru suka kama manzon Allah kiba ta fara shigar sai ya rage adadin abin da yake yi a cikin wutar shi da haka in kin yi hakuri akwai lokacin da kibar take zuwa inda damar kibar in Allah ya kaddara kina cikin masu kiba ita na Aisha da kanta take fara take ta mun tseren reniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin tana amarya galibin akai amarya gidan miji za ka ta ɗan tsar tsar tsar haka ake kai su da ɗan rigunan su fitir fitir za ka ce maka ta mata aure sai kai mamaki amma da an kwana biyu a gidan ga ana buɗe haɗin da ake mata ana ƙara rigar ana tsaga gefen ana ƙarawa daga kafar nawa gidan miji shekara an shekara biyu ga duk tana buɗewa tana karuwa tana buɗewa tana karuwa idan Allah hada ta da abokin zama ta samu juna ko sai ga ana buɗewa ana ta ai buɗewa take kiba ta fara zuwa kake nan wata daga wannan kiba ta haihuwa har abada ba za ta sake komawa baya ba in kin yi hakuri kiba tana da lokaci kuma ki yi roƙon Allah ki nemi Allah Allah ya jiyo da zuciyarsa ya ke sa ya gare gare in kika sha kika yi kibar kuma ya dana sa ya gare gare ya zaki kuma dunan da take kallanta wala haka take dauka take tana ajewa aka wani waje faɗa ko an yi zamanin da aka ce ba a son mata he masu tarbi irin matan da in suka sa riga za ka ga wannan kahin kwado kwado na wuyan ya fito shi aka ce ake so saboda haka duk mace in za ka in za ka yi adan da yi da ta sa riga a ga wannan kahin kwam kwam haka ya taso aka da aka ce masu kiba aka yi so aka da aka ce farare dogaye aka da aka ce kaza ake so kin yi hakuri dole watan wata rana za a dawo gurin ki ake ko idan wani yana son mai kiba wani baya son mai kiba ne ki da kuma Allah ki aro ki Allah madaukakin sarki Allah ya sa mijinki ya juyo kan halin ki kuma da ya kikewa di yadda kike siririya ce ko kaduwa ce makamin sarrafa mijinki ya dawo ya soki a hannun ki in kin yi amfani da higo ce ce karmami ko sullan kara in Allah ya da inda za ki iya haƙuri ki sarrafa mijinki zai dawo ya so ki in kuma kin yi duk abin da za ki Allah ya kaddara ba zai so ki ba to ke da ka Allah ya kaddara miki ke Allah ka miki wanda yake daidai da ki ni Allah haɗa ki da wannan man taraka shay'an lillahi awadahu Allah khairan minhu duk wanda ya bar wani abu dan Allah madaukakin sarki sai Allah ya canza masa da mai alkhairi shi a shawarta kada mace ta yi abin da za ta cutar da kanta dan mijinta ya yarda da ita ko ya amince da ita wallahu ta'ala Allah ya samu da shi na'am okay wannan yace Allah ya taimaki malam tare da Allah ya taimake mu tare da malam amin Allah ya taimake mu gaba daya tambaya ta anan shine menene bambancin wanda ya samu suka ok ya samu sallah a jami'i da kuma waɗanda suka rasa sannan suka haɗa wani jam'in ma- jam'in nasu bayan an salance ladan ɗaya ne ko kuma akwai bambanci wanda suka samu sallah a cikin jam'i tare da liman mai kabbara ta limani waɗannan su ne suke da cikakken ladan jam'i mai daraja ashirin da bakwai ko mai daraja ashirin da biyar gwargwadon yadda aka karɓi sallah a wannan masallacin nasu bayan an ƙi da sallah wanda suka zo masallacin galibi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai ba su yadda a maimaita jam'i a cikin masallacin in ma an maimaita to suna kallon daraja ta ba lalle bane ta kai darajar mutum ya yi sallah shi da haka kaddara ta kai darajar kai sallah kai kadai darajar da za ka samu daraja ɗaya ce da haka in kana so ka samu sallah da cikakken jam'i to kar ka bari sallar unguwar ku ta bace maka in ta kwace maka ita sauri ka kada ka ce to ina ce suke sallah karfe 3 da minti 40 sai ka garata can ma ina ce suke da 50 ina ce suke sallah karfe 4 sai ka kada ka je ka samu sallah a waɗannan guraren idan kana kwaɗayin jin wallahu ta'ala alam Allah ya fahimta da shi na'am kan wata sallah da take da falala ba kafin liman ya hau minbari abin da na sani shine an ba da dama a ranar juma'a mutum zai iya yin ta sallah babu abin da zai katse masa wannan raka'a biyu biyu biyu wani har sai lokacin da liman ya shigo ya hau minbari anan ne zai daina wannan raka'a biyu amma wani takamaiman lada da aka ce an ware saboda na wallahi Allah bai kaddara ba na taɓa karantawa ko na zo gurin in ma na karanta to gaskiya dai na manta wallahu ta'ala abin da yake ittifaqan shine babu wata sallah ratiba kafin sallar juma'a sallah ratiba ita ce wanda manzon Allah ya bada alƙawarin wani lada mai daraja a kanta kafin ayi salloli babu a gaban sallar juma'a amma ya halatta ayi raka'a biyu biyu biyu biyu har iyaka abin da zaka iya ana denawa ne daga lokacin da liman ya hauka mun bari wallahu ta'ala naji kamar ya ce na'am na'am Na'am. Eh. Na'am. Na'am. Na'am. Tana da wannan daraja. Ina ji hatta Imam Al-Albani da ya magana akan al-ajwaj al-ajwaj batun nafi'a an asilati lajnati masjidil jami'a ko ina ji yayi magana mai kamar wannan ko a cikin tamamul minna na manta dai a cikin ɗaya daga ko tamamul minna dai ko wancan dai al'adu batun nafi'a yayi magana cewa ba kowane masallaci bane wannan hukunci yake hawa kan shi dan har a lokacin sahabbai an samu masallaci masu irin wannan hukunci idan masallaci yana daukan jama'a da suke da uzuri kala daban-daban to duk wanda ya sallata a wannan daidai lokacin jami'i kamar irin masallatan manyan kasuwanni yanzu zan kaje kamar misali cikin sabon gari akwai masallacin da zaka ji an kira sallah an tada iqama ana yin sallama sai kaji an sake kiran sallah a masallacin an sake tada iqama saboda ta farko ta yin izala ce ta biyin ba ta yin izala ba ko ta farkon ba ta yin izala ba ce ta biyin ta yin izala to kuma dole ya jami'i a cikin wannan masallaci saboda wani kurin haduwa ce ta hada da wani bambanci kuma kowa yana da bukatar lada wani ba su wuri izala su kwahe lada wani ba su bar waɗannan ba su kwahe lada haka idan masallacin da ake tafiya akan hanya ne an yi shi dan masallata babu laifi wani zo sai sallar ba kamar waɗannan sun yi ba su ma suka zo suka yi suna da cikakken sallar su ta jami'i kamar makarantu masallatai na university da colleges of education idan ka je ka sallata mutane ne uzurrukan mu daban-daban ne wannan suna fara sallah karfe ɗaya a hudu ba lakta karfe ɗaya wannan suna fara lakta karfe ɗaya da rabi wannan karfe biyu kowanne uzurin su daban-daban ne to duk wanda suka haɗu a lokacin da uzurin su ya yanke sai su yi sallar su sai su wuce kuma insha Allah mu cikakken ladan sallar jam'i gare su a irin wannan lokacin wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace amma idan masallacin ku ba irin wannan uzuri yake da akwai ba kar ka dogara cewa za a sake wani jam'i ka zo ka samu liman a cikin sallah ne kake da ladan jam'i na'am wa alaikum assalam na'am na'am shi mai tambayar yana magana mun yi magana ne akan zagi to amma za ga yanzu kamar ya zama al'ada matasa in sun haɗu suna fara zagin juna sai ga kuma dariya suka yi ko kai wani abu na birge wani su shanya ka alalla da iska sai ga yana dariya mai faɗar ma yana dariya irin wannan mai matsayinsa shi bai da irin wancan magana da muke hukunci a kanta kowane yare an gano cewa irin wannan abin na gudana a yaren shi zai faɗi kalma mummuna amma ba mummunan nufin yake masa ba shi kuma Allah yana kama mu ne daidai da abin da zuka ta saka kudin sai wannan ba ta da laifi sai dai abin da yafi kusa da tarbiyya ya ku dacewa shine ku yi amfani da kyawawan lafazi wajen mu'amalantar juna ina ji mun faɗa cewa zamu zo mu tadda malamai suna ɗauka su yi babi dan ya karantar da kai lafuzan da ya dace kai amfani da su amma idan sun fito ba ma'anar kake nufi ba shi ma san ba ita kake nufi ba wannan ba Allah baya kama mu da laifi baya rubuta laifi a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane shi ma a cikin hadisi yayi amfani da irin wannan kalmomin ya kai kusan sau goma sha wani abu a rayuwar shi kuma ka ce ba magana yake nufi ba wani ya tambaye ta a ina la mu'asiruna bima natakallamu bihi yace yanzu manzon Allah a iya ana kama mu da abin da muke magana da shi ba ki bai furta magana a kama mu da laifi sai manzo Allah ce saki da ka ummu uwarka da ma barin ka tai kaga ai kalma sai mai zafi ko amma abin da yake nufi abun mamaki ne kai girman ka da wayewar ka cikin addini baka san ma ba zai yana iya jawo mutum masifa amma kaga manzo Allah ba abin da yake nufi ba Allah ya sa ma da ma wabin ka akai akai barin ka duniya ta huta da karin ka ba irin wannan karin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake nufi ba wani lokaci wata aksado sai tambaya a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta ce manzan Allah idan na yi mafalki namiji ya kwanta da ni kuma har ruwa ya fito manzan Allah ana akwai wanka a kaina sai wata sai sauri su ce wata muke mata suna mafalki wata muke mata suna kaza ita wai kar a ba su kunya a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce mata kari ba ta dai abun mamaki yanzu ke baki ma san cewa ban mata har suna fidda ruwa to kuma ana kunu shaba daga na ke samun kamanceceniyar ba ita kaga ta ne dan ta kare wata martaba ta mata kullum haka kake dan tsare gida ne da cin kunu da magani wakar arena sun an sami abin rena a cikin har a ga manzo Allah bamban kiwa suke wai kar a gane suna da wani dan abu da maza su za su samu alfarma a kan ya za a ce ma wai ta tafi ta kwanta har tana tunanin namiji har ta yi mafarki har kaza ya fito da Allah ke da irin wannan magana kina ba da mata sai manzo Allah ce tari ba ya zaki wata rana aka samu wadansu sahabbai suka yi tafiya ɗayan su yayi mafalki ya yi janaba ya tambayi ɗan uwan shi to ni fa ga mafalki na yi ga tsananin sanyi ana yi akwai wani sassauci cikin addini na iya taimama ko wani abu da ta wala abin da muka sani kawai sai kai wanka tun da kai janaba ta anya babu wani kunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ai kawai tun da dai har kai aure to kawai ka biya sadaki ta je kai wuta kawai ya lalima ya lalima ba rukusa duk malaman ba sa kuma kowa gulo ne ko suka ba shi fatawa yayi wanka yayi wanka a gurgurumin daji ya mutu aka dawo aka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru sai sai qatalu qatalahu ko qatalahu sun kashe su kuma Allah tsine musu albarka ita ce kalmar inda zaka fassara ta Hausa Hausa to amma manzon Allah da yana nufin ba Allah ya tsine wa sahabbai shi albarka ba haka yake nufi ba to amma malamai da suka tattara ya kuma karshen rayuwarsa ya zo isa to Allah duk wanda na gaya wa irin wannan magana wacce a zahirinta tana nufin muni amma bai cancanta da wannan munin ba Allah ka maida masa wannan abin ya zama dokin kawai addu'a sai a gare shi saboda haka to malamai idan suka tahi za su kirga falalar sahabbai sai a duba ina wanda manzo Allah ya musu ido na kaba sai daga cikin falalar manzo Allah ya taba sai da shi tare ba sai daka daga cikin falalar ka manzo Allah ya ce sakilat ka ummu saboda mai ai yayi addu'a wannan sakilat ka ummu in ta dawo me ta dawo alheri saboda kai ya kirga ta tun daga annan Allah maka addu'a to alheri tabbas za ta zama sai ta zama addu'a a gare ka da haka dai jin lafazi ne kyau shine ku dacewa in an yi amfani da mummunan lafazi ba da nufin wannan munin lafazin ba Allah baya kama da nufi wallahu ta'ala alam na na na na mata da yawa za ga suna yawan zagin 'ya'yansu a gida shege tsinanniya ɗan iska ko to shi ma idan yayi yawa shi kuma hadarin na mata idan yayi yawa to shi kuma yana sa musu shiga cikin wuta ko na mazan ne idan aka bar yayi yawa ya zama to al'ada kullun ita ce akan harshen ta shine hadarin ta amma wannan sau ɗaya ne a shekara goma ko sau ɗaya a shekara wannan ba wani abu amma kullun akan harshen ka to akwai matsala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallar idi yayi huduba sai tsammani sahun mata ba su ji ba sai kama hannun bilal sai ce zo karata ni tankan tankan tankan sai suka keta sahu sai je tsaya a gurin mata to ku mata ku ji tsoron Allah na leƙa wuta na gan ku dankam a ciki ku ji tsoron Allah ku yi sadaka manzo Allah mai jefa Musa sai ce tafurnal ashira kuna butulcewa mazajen ku mazajen ku suna fafutuka suna gumi suna yi kai da ƙafa amma kullum a reni ba kwa ganin ƙoƙarin su ya ce wannan yi ne abu na farko da yake jefa ku wuce abu na biyu sai yake ta wato sirnan la'ana kuna yawan ashar da zaki Allah tsine maka albarka sai nan ne Allah wadaranta dama ka mutu in huta to waɗannan kalmomin su ne ciko na biyu da manzon Allah sai da su na ga mata da yawa a gidan wutar jahannama da haka ya kamata mata su yi taka tsantsan ta ɗauke waɗannan kalmomin daga yayansu babban haɗarin ta kuma shine ba mamaki ta faɗa mala'iku sun zo wuce ta gidan su ce amin ba mala'ikun gidan bane in mala'ikun gidan ne sun san aikin ta ne ce kai da wannan fata ruwa da zai suna mata uzuri amma wasu mala'ikun sun zo wuce suka ta tsinan ne su ce amin Allah ya amsa shikenan kin tsine mashi Allah ya amsa yi kuma da'ikun suka faɗi Allah yana amsawa saboda haka yanzu ɗanki sai ya addabe ki ya addabi mai gidanki ya addabi ɗan unguwarku ya addabi garinku in an kwana biyu sai ya addabi duniya akwai mutane yanzu da in ka ɗaga wallahi addabar su ba iya garin su bace duk duniya suna jin addabar su ba wanda baya kuka da su akwai ƴan ta'addar da ake ce musu ƴan ta'adda ne na ƙasa da ƙasa sun fi ƙarfin unguwa sun fi ƙarfin lokal gamman sun fi ƙarfin jiha sun fi ƙarfin ƙasa ƴan ta'adda ne na ƙasa da ƙasa ai mu ma kawai muna fama da ita da na kasa da kasa su yi barna a nan su tsallaka nan su yi barna a nan su tsallako nan gurin duk ilimin mamaki irin waɗannan tsinuwar ce da ake daga cikin gida take zo ya kamata mata ya zama suna da kyakkyawar lafazi tsakanin su da ƴaƴansu Allah ya sa mu dace na'am ina ga mu baka dama ta zama ta karshe na'am na'am eh laifin wanda ya bata shi a yana da akwai wanda ta jawo mashi eh uwa ta ce wa ɗanta Allah ya tsine mashi albarka kuma sai Allah ya karɓi tsinuwar kuma sai ya aikin tsinannu sai a ce bar ruwan shi ita uwar ta yi addu'a wani ya gurɓace shi wannan ya gurɓace ita wacce ta karɓi addu'ar ta karɓi sakamakon wacce ta taimaka aka gurɓace shi wanda ya karɓi sakamakonsa na gurɓacewa aka zo tsayi da maki ita wannan rayuwar da kake kallon ta dai kai addu'a Allah ta ka gama lafiya kalau kaddara Allah tana da wahalar fahimta wallahi eh komai yana da sababi da yawa da za su fada wuta a dalilin iyayensu ne suka fada ba kullu mauludun yuladu ala al-fitra haka manzo Allah ya faɗa duk wani da kake kallo ana aikwasa ne da kyakkyawan dabi'a da kyakkyawan tarbiyya fa abuwahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisani iyayensa ne suke mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba nasare ko su mai da shi ba majusi kasge marar addini wani za ga uban duk yadda zai yi taka tsantsan sai yayi kada uban sai rabu mutanen kirki iyara tsammanin abin da yake kahi ne kirki da tarbiyya to idan dan ya zato akan haka ya tsanna mutanen kirki ba zai shiga cikin mutanen kirki daga karshe da ya mutu akan ɗabi'a ko akan aƙida mummuna shi ka nufi da laifi yana da laifi aka baban yana da laifin ya hana shi gane shiriya shi kuma na da laifin bai gane shiriya ba ya kamata a karan san sai kokari gane shiriya ko da yana da laifin sa gurin gurgudu shi yasa kayi addu'a kayi da kyau ka bi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sauri da yace wallahi ku duba wa ƴaƴayenku uwa ta gari to tana da tasiri ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ta amma samari suna da san kai da zai da ce maka wallahi malam kana da addini daga cikin addini zai ga maka har kana azumin litinin da alhamis to hemi azumin litinin da alhamis wata irin neman miji take tana addu'a tana dukan kan samari Allah kawo wani ko wata yawan sa hijabi da zuwa makarantar so take kuma ta heda ta kirki sai amma tana nan ai kwanto sai wani ya dauka ta duk a jidin har sai ana mamaki ana ta kai wai wacce nan ga ta kullun a cikin hijabi ga ta kaza to hisa biyu ake hadawa banda addini ana hadawa da tarbiyya ay fa alayka bi zati dini taribat yadaka idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu sai an samu addini sai an samu tarbiyya idan ka gane gidajen su akwai tsenuwa da yawan zagi da la'antar ƴaƴa kaje za ka yi gidan ka uwa tana ce mata ke tsinanniya ana miki sallama sai a ta kara gaba in ka ɗauta to wallahi ka ɗauko tsinanniya ka taure ta gidanka a ka'idar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana tafiya a cikin ayari idan wani duba raƙon sai ce wannan tsinannen raƙon ya ki tauri sai manzon Allah sai tsaya kunce kaya yi wannan kaɗa ne ga dawa saboda ana jima wannan tsinuwar za ta ratsa wannan kayan za ta fara harbin sauran raƙuma za ta fara harbin wanda suke cikin wannan raƙuma yasa da an tsine sai manzon Allah sai kaɗa ya bi dawa don haka sangartaccen raƙuma da ake samu a dawa akwai tsinannu a cikin yadda an ka tashi kama haye ma rauni ya illata ka to barantana ɗanka kuma kake yawan tsine maka kuma kuna zaune da shi a gidan wallahi akwai matsala akwai tashin hankali a cikin al'amari wani kuma za a ga in kekensa ne yana biya masa bukata kullum da ya tafi yin bukata ta suke cikin da kuka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka wannan tsinan nake kan baya ta ni faru bulan sa ya gaba yi tafiya na maka kuma ya ce tsinan nan ke saboda haka wannan tsinuwar za ta fara bin keke in biyu wasa ba za ta tsallako ta same kuma zai ci gaba da lalacewa madadin keken ya lalace yanzu shi ne da karan kansa zai tabarbare ya lalace ya kamata ya zama to muna da kyakkyawan lafazi a cikin baki subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin